سميع سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kuna gudun rasa awa wajen biyu larurar yau da kullum. Amma yanzu insha Allah za mu samu yanzu ne mu samu hissa biyu din da hadisin da mustala. za mu fara da alfiya alfiya ta suyuki darasi na 28 za mu ɗauka insha Allah yau 27 ga watan bilkaida hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1438 wadda sai daidai da ranar 20 ga watan 8 shekara ta 2017 ta miladiya za mu tashi al-mubari al-hadith al-mubari na'am
bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah قال المصنف رحمه الله المضطرب المضطرب حتى يجي المضطرب با المضطرب با المضطرب اسم فاعل من اضطرب الاضطراب شيني وتو الحركة الاختلاف أصلا أصلي أن سامو شيني دا اضطراب الموج إذا لكثرة حركته يجروا ita take yawan jujjuyawa take mummutsawa ba ta da istikrari guda daya ba ka taba samun ruwa ya tsaya mutu ɗaya ba ko da ya teku ne haka yake ta jujjuyawa yake ta mamuta gani wa darbi ba'dihi ba'da daga abbarb ne kaga asali daga abbarb ne saboda duk suna dukan juna to daga nan aka samu alhadith al-mubtar shine wanda yake fuskokin riwayarsa daban-daban ne suna dukan juna ba shi da wani istikrari shi yasa al-ethiopi rahmatullahi alaihi yake cewa haƙƙinsa kamata a ce masa al-mubtahab domin ba hadisin ne yake bugan juna ba masu riwayar ne ko ba haka ba arruwat din ne kowa da fuskar riwayarsa wannan fuskar riwayarsa na saba ma wannan wannan na saba ma wannan saboda kamata a ce a hadisin ibdirabun a hadisin ne ake ba shine yayi ibdirabun ba to amma haka dai suka saba suka faɗe shi suka kira shi alhadid al-mubtarib amma haƙƙinsa ake alhadid al-mubtarib na'am
ما اختلفت وجوهه حيث ورد من واحد أو فوق متن أو سند
ولا ولا مرجح مرجح هو ولا المضطرب.
مرجح ko wala murajjih ne yace maka ولا مرجح
wala murajjiha eh, da yafi saboda nafi na nafiya lil jinsi ko wala murajjiha huwa al muqtarib wa huwa li tad'if al hadith mujib yace mahtalafa wujuhuhu hadisin da fuskokin riwayarsa suka saba haifu warad ta inda yazo wato wujuhuhu haifu warad fu- fuskokin riwayar tasa ta inda yake zuwa shine ma'anar wannan tafsirin wujuh din ne min wahidin haitu idan haihuwar yadda yake zuwa min wahidin ai min rawin wahid au fauka ko kuma ko kuma zaka iya cewa au fauku in ka ce au fauku ala niyyati al mudaf ilayhi kenan ko kamar da ake cewa hadful mudaf ilayhi wa niyyatu ma'nahu shine zaka ce fauku kamar alillahi al'amru min qablu wa min ba'd idan ka shafe mudaf ilayhi kai niyyar lafzin to shi a a zaka yi a- ba za ka yi masa bina'i ba za ka yi masa irabi ne min qabli wa min ba'di ay min qabli an-nasri wa min ba'di an-nasr amma idan ka shafe al-mudaf ilayhi kai niyyar ma'anarsa ma'anarsa ba lafazin ba to shi sai ka yi masa bina'i saboda ka ba shi ma'anar harafi domin harafi ana shi ne lafazin da aka tashi da ma'ana li ma'ana saboda ka in kai niyyar ma'anar sai ka yi masa bina'i shi yasa sai a- sai a yi masa sai shi yasa ake sa masa dhamma lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ay min qabl ah, min qabl ah, wato min qabli an-nasr ko kuma min qabli al-rafr ma'anar dai da Allah ya faɗa a cikin gulibatin rum fi adnal ardi hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi fi bi'i sini to wannan ma'anar in sai kai niyyar ka shafe ta to sai ka kawo mata min qablu to nan ma ma'anar a, a, min wahidin aw min aw fawqu ay haythu warad wato min fauku wato akthar min wahid wato ya zamanto riwa- wato ri- a, zuwan a, wujuhun nasa da suke sabanin min fauka wahid daga rawi ne wanda daga masu ruwaya ne da suke sama da daya matnan wannan ikhti- ikhtilafin matnan ai aifin matin wannan tamyiz maktalafar wujuhuhu matnan abinda ruwayoyinsa suka saba a matani au sanadan ko kuma a au sanad ai bi ma'ana au sanadan ai fuskokin suka saba a sanad wato al-ikhtilaf zai iya zamantowa a matani zai iya zamantowa a sanad wala murajjiha kuma babu abinda zai rinjayar da fuska daya akan daya babu tarji babu murajjih al-murajjih shine ismu fa'il na rajjaha mai rinjayarwa wato babu wani babu wata karina da za ta bayar da rinjayar da fuska daya akan daya huwan mutsari to wannan shine al-hadithul mutsari to da kaga yayi maka ta'rifi anan at-ta'rif al-istilahi abinda muka ambata na farko shine at-ta'riful lughawi da muka ce ismu fa'il min ittaraba bi ma'ana wato zaraba ikhtilal wato fasadun nizam wa ikhtilalul amr wa ikhtilaful wujud to wannan shine ta'arifin sa yanan yayi masa ta'arifin sa istila huwa al-muqtarib wannan shine al-hadith al-muqtarib saboda haka shine makhtalafat wujuhu riwayatihi matnan aw sanadan minhu idha warada min rawi wahid أو أكثر أو أكثر من راو واحد شنو تعريف الحديث المضطرب ولوكتي سكن شيء ما روي بأوجه مختلفة متضاربة ولا مرجحة لأحدهم لأحدها على الأخرى هو الحديث المضطرب to sannan yace wa huwa li dha'fil wa huwa li tad'ifil hadith mujib kuma shi wannan alhadith al-muqtarib mujibu mai wajabtawa ne mai hukuntawa ne li tad'ifil hadith ga raunana hadisi kaga nan kuma ya baya mana hukuncin sa ya gaya mana ta'rifin sa a cikin wayannan baiti guda biyu sannan ya gaya mana hukuncin sa saboda haka alhadith al-muqtarib yana daga cikin nau'in alhadith ad-da'if shine ma'ana da yace wa huwa li tad'ifil hadithi mujibu na
أي هذا مبحثه wannan shine mabhasin al-hadith al-muqtarib وهو النوع الثاني والثلاثون shine nau'i na 32 mun فما bi shi a haka ko amma mun san mun dan yi sabani da shi a wata a can baya wajen al-mu'dal da sauransu din nan to kuna kayyadewa ko kayyade mu na mu kidayar eh karin ɗaya ne mu ne muka yi kari ko kuwa shine ko rage ko to sai dai zama to mun yi kari na'am hadisi nau'i na 32
فما أي الحديث الذي اختلف وجوهه wato hadisin da fuskokin riwayarsa suka saba بأن يروى على وجوه مختلفة متقاومة ya zamanto an yi an ruwaito shi ta fuskoki muktalifa daban-daban mutaqawima waɗanda suke wato a- a waɗanda suke muqaw- wanda suke sabani da juna a, ai suke muqawama da juna al muqawama shine kowa yana so ya tashi ɗayan yana so ya riga shi tashi ya- ya hana shi tashi
حيث ورد أي الاختلاف yayin da wannan ikhtilaf wannan sabanin ya zo من راو واحد daga rawi guda daya au fauko ko kuma wanda yake faukan wahid أو فوق الواحد إيه.
اثنين مرتين أو أكثر eh wato ya zamanto itnain ne marra ah, marratain ya marra biyu riwayar au akthar
سواء كان متنا فقط أو daidai ne سند wannan sabanin ko a matani ne kadai أو سند ko kuma a sanad بالوقف على لغة ربيعة bil waqfi wannan bil waqfi ah, kaga matnan au sanadan sai ce au sanad ala lughati rabi'a ay au sanadan faqat a lugat rabi'a suna wakafi akan al-mansub a a- suna wakafi akan al-mansub ba tare da yi masa kasar ba ba sa- ba- ba- ba sanada ba sai ya ce au sanad kaga wannan in ba a lokacin rabi'a ba sai a ce wannan lahani domin sanad in ya kawo shi ya masa iskan to ya kamata ya zamanto haƙƙinsa ya zamanto marfo ne ko majuru amma ya zamanto mansub kuma ya yi yayi wuquf a kansa bis bis sukun wannan a sabanin a lokacin mudafi sai dai ala lokacin rabi'a na'am
أهم. وهو الأكثر الأغلب أو متنا وسندا معا كما في التقريب وهو الأكثر آه، أي آه، آه، وهو الأكثر الأغلب الأكثر الأغلب السند أها.
قال أو سعيد- متنا وسندا معا كوكما ساباني يزمنتو أمتني لسند إسناد تاريخي كما في التقريب كما يندي يزو أتشكين تقريب ونين منين التقريب نعم تقريب التحديد تقريب الراوي تقريب الراوي إيه، اختصار آه، آه، مقدمة ابن الصلاح لإمام النووي إيه، ولا شيء آه، آه، آه، السيوطي مثلا شرحي تدريب الراوي تدريب الراوي شرح تقريب النووي نعم قال في النزهة يجي آه، آه، الحافظ يجي أتكلم النزهة لكن قل أن- kun san nuzha ne ko
لكن قل wanda ba su yi nuzha tare da mu ba sun san ta eh ta ibn hajar eh an ramma ya sunanta kamilan sunanta kamilan an-nusha me sunanta kamilan a ai ai an ramma na tambaya a yi dake ba ayar qur'ani ba ce a ɗaya nan na'am nuzhatun nazar aha sharh me sharh madha شرح نخبة الفكر نزهة النظر شرح نخبة الفكر نخبة الفكر إن da nuzhatun nazar ɗin duk malami ɗaya ne ya yi matanin nukhbatul fikr a taƙaice sosai sannan ya yi sharhinta da nuzhatun nazar sharhi wanda ya haɗe matanin a cikin sharhin ba wai kawai ya rinka kawo lafazin sh- matani ba ma- ma- a- a- a- asalin ne ba ya sharhinsa a wani sabon littafi ya yi ya shigar da nukba ɗin a cikinsa wata irin gwaninta ce wato wanda sai irin su hafi na
قال في النزهة ya ce a- a- a- ya ce a cikin nusa kaga irin wannan in ya ce ƙalafin nusa baya buƙatar ya gaya maka wane ne alfa'il wane ne alƙa'il ɗin alƙa'il sahibin nusa tunda ya ce ƙalafin nusa saboda haka wane ne sahibin nusa ɗin a nan ibn hajar al-asqalani ibn hajar al-asqalani ya ce a cikin an-nuzha لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى ال- إلى إلى الاختلاف في المتن دون الإسناد sai dai kaɗan ne ake samun malamin hadisi ya hukunci akan hadisi da istirab dangane da saɓani a cikin matani banda isnadi inda an samu saɓani a cikin matani to za a samu a cikin isnad ba da wuya a yi saɓani a ce kawai saɓanin a matani ne dunar isnad
قال بعضهم waɗansu daga cikin malamai ya ce يعني أن المحدثين wato malaman hadisi لا يسمون الحديث مضطربا ba sa غالبا sanya ma hadisi suna mutarib a galibi إلا فيما إذا وقع الاضطراب في السند sai dai idan al-istirab saɓani ya afku ne a cikin sanadi أما لو كان اضطر- لو كان الاضطراب في المتن amma da a ce wannan izdirabin sassaɓawar ya kasance a cikin matin ne فذلك وظيفة المجتهدين to wannan wazi wannan aikin malaman ijtihadi ne malaman fuqaha masu ijtihadi
لأن وظيفتهم lal السند- muhaddithin ba malaman hadith ba
للمحدثين لأن وظيفتهم السند domin su malaman hadisi wazifar su as-sanad falyuta'ammal to ayi tunani akan wannan a wannan mumkin haka din ne gaskiya dan yawa yawan amma ba wai dan malaman hadith ba ruwansu da matan bane ba wai dan malaman hadith ba ruwansu da matan bane kamar yadda waɗansu ne suke cewa malaman hadisi ba sa na bidin matan sai a kawo matani kawai sai su tsaya kawai suna ta magana a kan isnadi amma watakila ga matanin ya saba ma qur'ani ko ya saba ma hadith sahihi ko ya saba ma tarihi ko ya saba ma watsi a maimakon su tsaya suna wannan sai su ta magana akan mutum har ake cewa malaman hadisi ba su da fahimta ba sa wato ba su da ba su da tunani kamar ba su kamar wato shi yasa muke ce musu waɗansu suke ce musu hashawiya wato waɗanda kawai su lafazi kawai su zahirin lafazi suke duba ba sa tunani ba sa duba ma'ana wato ba su da kwakwalwa ta gane ta fahimta haka suke faɗa akan malaman hadisi sama yan mu'tazila da da masu ilmin kala wannan kuwa rashin sanin su ne ba su da fahimta domin da yawa illar da za ka gani a cikin hadisi a cikin matan in dai akwai illa a cikin matan to a sanadi za ka a isnar za ka bayyana tun farko a isnar za ka bayyana daga isnar sun sun sun to me za ka me za ka je ka bata lokacin ka kana ta rigima akan cewa wannan lafazin ya saba qur'ani wannan lafazin ai akwai hadisi da suka saba masa bayan gabaki ɗaya ma bai inganta gabaki ɗaya ma bai tabbata tunda bai tabbata bai za ka bata lokacin ka da wannan saboda haka malaman hadisi sun hutar da fuqaha ne ba kan su ta tunani akan yaya za mu jam'i tsakanin wannan hadisin da wannan hadisin to wannan hadisin ya nuna kaza to amma kuma akwai hadisai da suka saba masa sun nuna kaza to duk mai ma ya kai ka wannan kamar a al-Imam Shawkani ne a cikin Nail al-Awtar bayan ya ga maka cewa wannan hadisin da'i bayan duk ya kawo maka wujo fuskoki ya tabbatar maka hadisi ne mai rauni ya ce wa hadal hadith yustudilla bihi ala kaza wa kaza to me za ka kama dalili da shi bayan bai kace bai inganta ba to duk aka kana wannan matsalar amma wani kila uzurin irin su shaukani shine wato waɗanda suka kafa hujja da hadisin za su iya kafa hujja wanda suka yi maganar kaza za su iya kafa hujja da hadisi to amma yayin da ya ce maka ma bata inganta ba kaga duk wannan dogon bayanin da za a yi daga baya sai bayan ya duk ya gama sai ce wa qad qultu laka ko wa qad sabaka anna al hadith la yasih to sanan duk kai mana duk wa'annan abubuwan to shi yasa da wuya ka samu al-iddirab a cikin matan ya zama to ishtigalin malaman hadisi su kawai za su tsaya maka ne a sanad domin suka tsaya maka a sanad ka tabbatar da raunin safakan kufita na
والحال أنه لا مرجح لإحدى الروايتين على الرواية الأخرى
والحال حال wannan sabanin shine cewa la murajjih babu wato mai rinjayarwa لإحدى الروايتين da ɗaya daga cikin riwayoyin biyu ala riwayatil ukhra akan ɗaya riwaya domin babu istirab idan aka samu abin da zai rinjayar da fuska ɗaya kamar yadda zai bayyana kamar yadda bayyana wannan magana zai zo wato zai sarraha cewa sharɗin istirab adamul wujud adamul murajjih rashin abin da zai rinjayar da fuska akan ɗaya fuska kuma ya zama to ba zai iya yiwuwa a jam'i tsakanin su ba kamar yadda waninsa wani imam suyuti ya sarraha wani lokaci ba tarjihi ne bane wani lokaci jam'i ne an fahimta idan aka ruwaito hadisi ta fuska daban-daban idan za a iya jam'i ya zama to an samu ma'ana guda daya wanda dukkan fuskokin za su iya haɗewa akan wannan ma'anar to shikenan baka buƙatar tarjihi domin aiki da dali aiki da hadisan guda biyu ya fi kai aiki da ɗaya ka yasar da ɗaya domin idan duk sun inganta kuma ka iya yin jam'i ka kayi aiki da su bisa ka'idar da ake cewa tahsil wato tahsilul maslahatain aula min ibdari ihdahuma ka samar da maslaha guda biyu ya fi bisa ka zubar da ɗaya ko ba haka ba shi din ne ai wannan ka'idar ce ai ai abin da ake cewa aljamu aula min at-tarjih saboda tahsilul maslahatayn aula min al-amal bi ihdahuma wa ihdar al-ukhra ka samu maslaha guda biyu duk kai aiki da ita ya fi bisa ka dauki daya ka ka jefar da daya an san da wannan yana da misalai da dama muna yawan kawo su a cikin sharhin hadith muna gani wannan shi yasa ya kamata wato mutum a rinka wannan yana daga cikin fannin maqasid shari'a kuma fahimtar hadisi ta wannan ta wannan mahangar yana da muhimmanci ka fahimci hadisi ta mahangar manufofin shari'a da idan ka ga maslaha guda biyu to ka ɗauki ka aiki da dukkan maslaha guda biyu ya fi maka bisa ka aiki da ɗaya ka yasar da ɗaya na kamar kenan misali a hadisan nan guda biyu da suke zancen zaman tahiyar annabi da aisha ta kawo saboda radiyallahu anha na cewa um, baya tankwashe kafashe a ƙarshe wanda Ahmad bin Hanbal ya ce wannan a gida ne Mm.
wancan kuma da um, sai sahabi ya kawo cewa yana Mm.
hijar satul lafi Mm.
wannan eh to ka gani to ka gani kamar wannan ai kaga ba ittira bane kaga sabani ne amma za a iya yin jami'i shine jami'in akan cewar idan na nafila ne na raka'a biyu amma kuma wanda aka ruwaito na tawarru wannan idan sallah ce mai rabbi mai tahiyya biyu kamar magriba ko isha kaga wannan jami'i ne maimakon a ce za a rinjayar hadisin aisha za a rinjayar ko kuma hadisin wannan sahabin a ce to ai aisha ta fi ganin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wannan ta to amma sai ga wata ma'ana da ta sa za a iya yin jami'i ga baki daya inda ya zama to hadisan ba su yi sabani da juna ba domin idan aka iya yin jam'i aslan babu saɓani yin jam'i ka kora saɓani ne to shi kuma sharaɗin iftira bai zama to an samu saɓani to yayin da aka yin jam'i to kaga babu saɓani kenan so idan ko ba a iya yin jam'i ba kaga akwai saɓani to in aka samu abin da zai rinjayar da fuska ɗaya akan ɗayar aka yi tarjih kenan to shi ma nan babu iftira to da haka akwai abin da yake nafin iftira min aslihi shine aljam' domin aljam'u yana korar da al'iftirab min asli saboda yana nuna kan cewa sabanin babu shi asali akwai kuma abin da yake yana tabbatar da sabanin amma an samu tarji to a nan wajen sai ya zamanto rukunin ya samu amma sharaɗin bai samu ba idan aka iya yin jam'i rukunin iftirab din ma babu shi shine sabanin domin sabani shine rukunin iftirab idan ku aka samu rukunin amma ba a samu sharaɗin ba to nan ma babu iftira shi ne kaga an samu saɓanin amma an samu tarji to kaga ba a samu sharaɗin iftira ba ya rushe na'am
هو الحديث المضطرب بكسر الراء shi ne alhadithul mubtarib bi kasrin ra ai Ai, al-musamma al-musamma bi bi.
ai wanda ake sanya masa suna da shi وهو أي shi الاضطراب al-izrab shi لتضعيف الحديث mujibu a mai wajabtawa ne ga raunan hadisi ai fala yu'malu bihi dan haka ba za a yi aiki da alhadithul mudhari ba
موجب بكسر الجيم mujibu bi kasril jim ismu fa'il min aujaba
لإش- لإشعار ذلك بعدم الضبط من رواية min ruwatihi domin a menene illar da yasa al-ittirab yake wajabta yake hukunta raunin hadith yace li ish'arihi hmm? menene yace لإشعار ذلك بعدم الضغط من رواته domin wannan yana fahimtar da rashin kiyayewar masu ruwayarsa ba su kiyaye shi da ya kamata ba ko ba haka ba Eh?
الذي هو شرط في الصحة والحسن wanda yake sharadi ne na hadisi ya zama to ingantacce ko alhusun ko ya zama to hasan domin مثال idan mutum ya ruwaito hadisi ta fuska ɗaya ya sa- wani daga cikin masu riwaya ya ruwaito shi ta wata fuskar daban wani ma ya sake ruwaito shi ta wata fuskar daban kuma duk wanda suka ruwaito daga wajensa dukkan su fiqati ka ga ya nuna kan cewar shi malamin shine bai kiyaye hadisin ba ko ba haka ba domin waɗannan inda ba inda inda a a a du'afa ne masu rauni to sai a mayar da illar a wajensu amma yadda aka san kan cewa amintattu ne kuma suka ruwaito hadisi ta fuska daban-daban suka yi saɓani tsakaninsu ya nuna kan cewa illar daga wajen waye ke wajen malam to kuma yayin da suka ruwaito shi ta fuska daban-daban me yake nunawa kenan ya nuna kan cewar ya kiyaye ko bai kiyaye ba bai kiyaye ba wata ran ya ruwaito kan cewar an fara alwala da dama wata ran ya ruwaito an fara alwala da hagu wata ran ya ruwaito an fara alwala ba da dawo ba da hagu ba tsakatsaki ko da yake wannan mutu na ke zan ne ko an tanazu in ma al- al- wannan tanazu ne ko ko ta zadi ne na to kun ga wannan yana shine illar iftira saboda haka iftira yana komawa ya zuwa ga adamu ba ba illa shi da take komawa ya zuwa ga ittisal ba adamul ittisal ba ko adamul adala na illa shi take komawa zuwa ga adamul ba na na wala murajjiha mhm مثاله في المتن misalin sa fil matni حديث البسملة المار hadisin albasmala wanda ya wuce almar wanda ya gabata فقد قال الحافظ ابن عبد البر alhafiz ibn abdul bar ya ce اختلف في ألفاظ هذا الحديث اختلافا كثيرا an yi sabani a lafazin a lafazin wannan hadisin sabani mai yawa متدافعا مضطربا mutadafi'an masu wato iji juna mutsariban wato masu raurawa masu a karo da jira منهم من يقول wanda daga cikin wanda daga cikin fuskokin riwayar akwai wanda yake cewa صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر to ka gani waɗansu suka ce sallaitu halfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakrin wa umar Mhm.
ومنهم من يذكر wani daga عثمان.
cikin su akwai wanda yake ambatan Uthman ya ce wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman ومنهم من يقتصر على أبي بكر akwai wanda وعمر kuma yake وعثمان.
tsayawa ya ce ala Abi Bakar wa Umar wa Uthman sallaitu khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman ba zai ambaci Annabi sallallahu alaihi wasallam Mhm.
آه، ومنهم من لا يذكر wanda daga cikin su kuma akwai wanda baya cewa فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم fa kanu la yaqra'una bismillahir rahmanir rahim wadan wanda daga cikin masu riwayar baya faɗa yace sallaitu khalfa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fa kanu la yaqra'una bismillahir rahmanir rahim mutlaqan sawa'un kaga za a dauka kenan ko farkon karatun fatiha ko a farkon karatun sura Mhm. wa ومنهم min man من قال ya- man qala a cikin su akwai wanda yace فكانوا لا يجهرون ببسم fa kanu la الله yasharuna bi bismillahir rahmanir rahim sun kasance ba sa bayyana bismillahir rahmanir rahim Mhm.
ومنهم من قال daga cikin su akwai wanda yake cewa فكانوا يجهرون بسم الله الرحمن fa kanu الرحيم yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim aka san wancan sun kasance suna yin jahar da bismillahir rahmanir rahim ومنهم من قال daga cikin su akwai wanda yace فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين da sun kasance suna budewar kira'a da alhamdulillahi rabbil alamin
ومنهم من قال daga cikinsu akwai wanda yake cewa كانوا يقرؤون بسم الله الرحمن sun الرحيم kasance suna karanta bismillahir rahmanir rahim قال وهذا ibn الاضطراب abdul bar yace wa hadha wa hadha idtira وهذا اضطراب wannan لا- shine idtira Uhum.
وهذا اضطراب لا يقوم معه حجة لأحد wannan shine idtira sabani da la yaqumu ma'ahu hujjatun li ahad da hujja ba za ta ba- ba za ta miƙe ga ɗaya daga cikin fuskokin ba don za ka yi rinjayar da wani ba saura ka yi sai kawai a ajiye hadisin ba za a yi aiki da shi ba
ومثاله في السند Fa wannan shine misalin sa a matan amma fil haqiqa sun rinjayar da a cikin hadisin Anas sun rinjayar da fuska Ah, sun rinjayar da fuska idan aka samu tarjihi babu iftira yasa waɗansu ah, ibn Hajar a cikin nukat ala kitabi ibn Salah yayi raddin wannan iftira din ya rinjayar da fuskar cewa fakanu la yajharuna bi bismillahir rahmanir rahim Ah, ban sani ba ko sakawi ya kawo shi a nan amma dai yana cikin nukan alaƙita da ibn sala na'am na'am wa misaluhu fi sanad ومثاله misalin iftirabi a cikin isnadi حديث أبي بكر hadisan abi bakr يا رسول الله ya rasulullah araka shifta Shifta.
ko araka qad shifta naga kayi furfura ya rasulullah قال شيبتني هود ya وأخواتها ce suratu hudun da wa akawatuha da yan uwanta ita su ne suka sanya da furfura
قال الدار قطني addara kutni ya ce هذا مضطرب wannan hadisi ne kwari ka gani malaman hadisi ne su ne suka bashi wannan suna su suka rinka faɗa ka ga gashi daru kudni yace hada hadith hada muftar wannan hadisi ne muftar
فإنه لم يروى إلا من طريق أبي إسحاق domin ba a ruwaito hadisin ba sai ta hanyar Abu Ishaq as-Sabi'i Amr ibn Abdullah as-Sabi'i
وقد اختلف عليه فيه على نحو عشرة أوجه an yi sabani akan wa- a- a- an yi sabani akan sa cikin wani wayar wannan hadisi a bisa fuska wajen goma
ومنهم من رواه عنه مرسلا daga cikin su akwai wanda ya ruwaito shi mursalan
ومنهم من رواه موصولا daga cikin su akwai wanda ya ruwaito shi mausulan to kun gani ga ikhtilaf daya mursal ne ko mausul ne
ومنهم من جعله من مسند أبي بكر akwai wanda ya sanya shi daga musnadin abubakar riwayar sayyidina abubakar shine ya ruwaito hadisin
ومنهم من جعله من مسند سعد akwai wanda ya sanya shi daga musnadin sa'ad ibn abi waqqas
ومنهم من جعله من مسند عائشة akwai wanda ya sanya shi daga musnadin aisha wa gairi zalik
قال الحافظ ابن حجر al-hafiz ibn hajar yace ورواته ثقات masu ruwayar wannan hadisi amintattu ne لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض ba zai yiwu a rinjayar da riwayar sashen su akan sashi ba والجمع متعذر kuma yin jam'i muta'azzir ba zai yiwu a yi jam'i ba
نعم يستثنى من ضعف الحديث بالاضطراب ما ذكره بقوله
daidai ne ana togace wanda ya raunana hadisi bil ittiraf da abin da ya faɗa da faɗinsa
إلا إذا ما اختلف illa idan mahtalafu fismin a fi- fismin awab أو li shiqatin fa huwa sahihun mubtari li thiqatin eh li thiqatin na'am li thiqatin sai dai idan illa idan mahtalafu sai dai idan sun yi sabani fismin a wajen suna aw ab ko wajen sunan uba lifiqatin garawi wanda yake amintacce fa huwa sahihun muttarib sai ya zamanto hadisi ne muttarib wato mai ittirab amma ittirabi ba mai cutar da inganci ba saboda dai duk da dai fiqa ne dai ko yaya kawai sabani aka yi wajen sunansa hmm, ko wajen sunan ubansa to wannan sabanin idan sabanin ba zai sa ya zamanto an mayar da fiqa ya zama da'if ba inda shi din ne to wannan sabanin ba zai tasiri akan wato raunin hadithin ba za a iya cewa ya yi tasiri akan rawin a akan shi rawin bai kiyaye ba kamar wannan a abdullahi ibn abdurrahman ibn abdullah ibn abi sa'asa sabanin malik da sufyan ibn uyayna wani ya kira shi abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa wani ya kira shi abdurrahman ibn abdullah ibn abi sa'sa Eh, wani kuma ya kira shi abdullahi ibn abdullah ibn abi sa'sa to wanne ne wanda ya ce abdullahi ibn abdullah ibn abi sa'sa ya nasa tashi zuwa ga kakansa ne wanda ya ce abdullahi ibn abdurrahman ibn abi sa'sa ya faɗe shi da sunan babansa ne to irin wannan ikhtilaf din kaga wannan ibtirab ne amma sahih da يقوم على game da karatun da gabata kan akwai amur guda biyu almakki da ɗaya amr bin dinar da abdullahi bin dinar a'a banda wannan wanda wannan banda wannan shi ba za a ce masa iftira ba shi dai wannan illa ce sai dai illa ghairu qadiha eh alaikum salam kuma canza sunan da aka sai ya dace da sunan wani ba'i shi ne a yanzu idan wannan ne sai ya zama to wannan iftira din ba da- wannan ah, sabani ne wanda yake a yu'athir ba zai zama to mutar sabai ba na الزركشي القلب والشذوذ عنه a mu karanta wannan illa idan maktalafu fismin awab إلا أو إذا ثقة.
مثل أو أو- lifiqatin aw nisbatihi wato a cikin suna ko na uba ko kuma nasabarsa aw na hawi dhalik أها. بأن يقع الاختلاف ya zamanto sabani ya sa- ya abku ne fismin rajul mathalan a cikin sunan mutumin bisa misali wa yakunu thiqa ya zamanto thiqa ne ala ayyi hal ويحكم هو fa yuhkam a- a-
فيحكم هو
fa ya- eh, eh, fa yuhkam نعم فيحكم هو أي حديثه بأنه sai ai صحيح.
hukunci ai ai hukunci akan hadisin sa ai ai hukunta hadisin nasa bi annahu sahih مم. ولا يدور الاختلاف wannan فيما sabanin ba ذكر- zai cutar ba فيما ذكر a مع cikin abin da aka التسمية ambata ma a tasmiyatihi بأنه مضطرب da cewa muqtarib duk da an ce muqtarib ne amma la ba zai yi tasiri akan ingancin hadisin ba
الزركشي القلب wa fi sahihaini a cikin as-sahihain في الصحيحين a cikin alhadisai as-sahihain akwai hadisai da yawa bi hadhihi al-masaba da wannan matsayi وكذا جزم بذلك بدر الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بهادر hakanan eh, al-imam ah, badruddin abu abdullahi zarkashi ah, ya zartar da wannan ya- ya ya jazama da shi
فإنه قال الزركشي القلب والشذوذ عن والاضطراب في الصحيح والحسن وليس منه وليس منه حيث بعضها رجع بل نكر ضد أو شذوذه وضع مكرن كذا الشر باكي ده نعم الزركشي ياتي في مختصره أتكلم المختصر انسى القلب قلب إسنادي كو متني متنا وسند آه، واتو أتشنزا أجوية حديثي أمتن كو أسند والشذوذ ko kuma كذلك ashudud da kuma ashudud shine sabawa قد عنا أي ظهر wa ya- ya bayyana
و- ودخل كل منهما
Ah, wa dakhala kullu minhuma kowanne daga cikin alqalb wa shudud وكذا الاضطراب في قسمي الصحيح sun والحسن shiga wa kaza al-ittirab da kuma al-ittirab sun shiga fi qismai al-hadith wal hasan sun shiga cikin kashin al- al- al- al-sahih wal hasan wato ma'ana zaka iya samun hadith an samu qalb a cikin sa maqlub ne amma sahih maqlub ne amma hasan domin yayin da ya zama shi an yi qalb na ibdalus sahabi bi akhar kaga sahihi ne ko ba zai tasiri akan rashin isjanci ba haka dalika a shuru za a iya samun hadith sha kuma ya zama to sahih kamar misalin da muka kawo ko da hadithin muslim hadithin ah, al-imam malik na muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida bayan wuturi ko bayan yayi wuturi bayan kuma dukkan ashabu zuhri sun ruwaito shi ne bayan rakatul fajr yake irtija to kaga hadisin irtija hadisin malik shahar ne amma tare da haka muslim ya ruwaito shi to saboda haka zarka shi yace zaki iya samun shudu a cikin hadisi sahih
da baitin farko na alfiya Eh, shi yasa ai suka kawo wannan maganar ne na sharadin adamu shuru din da aka sanyawa me ma'anarsa in dai haka ne in dai za a samu alhadithu sha kuma ya zama to sahih shi yasa wannan magana ta zarka shi shi hujjarsa shine a samu wasu a cikin musulunci sai dai id- shuzur din sai dai a ce shuzur din idan ya zama to shuzur ne ba wanda yake tasiri sabanin da baya tasiri ma sabanin da yake tasiri wannan kan dole ne ya zama to kan china rawar kawo rawar hadu kuma a ni gaskiya ni fahimta ta kawo imam kawo imam muslim da ya na hadith din abin da ya alkawari ne yace zai yi a cikin muqaddima cewa zai rinka tambayi akan illoli a maha- a mahallin shi sai dai shi bukhari shi yana da tsari idan zai kawo hadith wanda yake ma'aloli wanda yake akwai shudud a ciki mahallin illan sai ya shafe shi ba zai ambace shi ba tunda sharaɗinsa duk littafin da hadisin da zai sa a ciki sai ingantacce
to ai malam shi ma din zai kawo ne saboda yana da wata ruwa da ba eh dama wai idan ya kawo zai tambihi akan illa amma zai kawo shi sai ya shafe mahallin illa don ya fitar da shi don ya fitar da mahallin illa daga mawdu'in hadisi kamar da ya a hadisin sauda na binti zama na cewa farkon wanda za su haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda da tsawon hannu na
riwayar da ta ce sauda ce akwai illa a ciki amma kuma sai ya kawo ta lafsa ya karasa malamin nan wanda kuma da karasa wala tun safi sun zo ba a sura suka sani tun kidin ba mun ce musu bayan sallah a sana yanzu nan za mu karasa insha Allah na
فقولهم إن الاضطراب wa qawluhum inna al-idtirab mujibun li da'f al-hadith fadin su da suka ce al-idtirab yana wajabta raunin hadisi إنما هو في الأكثر الأغلب wannan a cikin mafi yawa ne kuma mafi rinjayen halaye
ثم wannan shi ne kadai wanda ya aka samu wannan shaz ne amma kuma
eh shine dai misalin da suke kawo shine misalin da suke kawo na hadisin na Malik ba na
shi kuma saboda kawai muslim ya ambace shi ma an banda haka wannan hadisin na malik a- a- a- to yawa shi ma bukhari sun kawo masa hadisin ibn abbas cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri mamnuna wa huwa muhrim kaga buhari ya kawo shi ita kuma maimuna ta ce ya aure ta wa huwa halal to ya za a yi da wannan wanne ne daidai wanne ne ba daidai ba ita ta ce ya aure ta wa huwa halal abu rafi iya muwafaka da ya ce wa anar rasulu bai na huma amma ibn abbas ya ce ta zawaje ha wa huwa muhrim kuma yana cikin buhari
ce matsala za ta koma wadda abin yake na wadda abin yake kanta ita za to amma buhari ya kawo shi zaka ce hadisin buhari shaz ne tunda ya saba hadisin maimuna ita ce sahibatul qissa ko buhari ga shi ya kawo shi sai ya ce ba ta ibn abbas ya faɗa abin da ya sani hmm?
ya ce ibn abbas da ba annabi ne ya faɗa shi wato sun ji sun yi yayi musu kwarjini ne yasa sai ibn musayyib yace wahima ibn abbas kaga waye zai fada wa ibn abbas ce yayi wahami da nauyi amma wannan shine hakika wahami ne ibn abbas
daga cikin abin ba a iya to ya zaka yi da wannan marwan shaz ne ko ba shaz bane Mhm. ala ku dan mu sauri mu karasa wannan sai mu break kafin nan mu karasa ثم Na'am.
بي- ثم بين مفهوم قوله sannan ya faɗi ولا mafi مرجح abinda ake فقال- fahimta daga faɗinsa wala murajjiha babu ne abinda yake tarjihi فقال ya sai ya ce وليس منه أي المضطرب alhadisul mutarib baya daga cikinsa حيث بعضها أي الوجوه yayin da ya zamanto sashin fuskokin riwayar hadisin رجح raja ya zamanto ya rinjaya ala ba'adin akan daya مم. فإذا رجحت إحدى الروايتين fa'ida rajahta ko fa'ida rujihat ihdar riwayatain idan aka rinjayar da ɗaya daga cikin riwayoyin guda biyu أو ko الروايات kuma ɗaya daga cikin riwayoyin masu yawa بحفظ راويها مثلا saboda ƙarin haddar mai ra- mai riwayar wannan riwayar bisa misali أو كثرة صحبة المروي عنه ko kuma ya ya- wato yawan zamansa tare da wanda ya riwaya daga wajensa sun saba daga ciki sai aka samu wanda ya fi hadda to kaga riwaya sai ita ce za a kaddama wanda ya fi hadda yanzu malik ya rawaito riwaya aka samu irin su ibn isa da sauransu dawansu gomansu sun saba masa ai ba za su ka ba za ka hada su da malik ba ko kuma li kasrati suhbatil marwi anhu ko kuma saboda wanda malamin da aka yi sabani a ciki sai aka samu wani ya fi dadewa da shi ya fi dadewa da shi kamar sabanin shu'ba da sufyanu thauri da abu ishaq da abu da isra'il hadisi isra'il ibn yunus ibn abi ishaq sun ruwaito hadisi mursal an hadisin la nikaha illa bi wali suka ruwaito shi mursal isra'il ya ruwaito shi musnadan daga abu ishaq as-sabi'i daga ah, abu burda daga abu musa al-ash'ari mawsul kaga sai suka rinjaye da riwayar isra'il saboda mulazamar isra'il ana kana ukadu jaddi shi ne kwagirin kakansa shi ko shu'uba da sufiyan tare suka ji hadisin majalisi guda saboda haka haɗuwar su kana ce ko ba haka ba a majalisi guda suke ne shi ko a a matsayin kawai jin wa- jin ɗaya ne saboda haka yawan su bai amfani su da komai ba sai suka kaddamar da riwayar isra'il saboda tsulul mulazama shi ya ji shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba na zai ya zama kwagirin kakansa Kwarai.
أو, أو, أو غير ذلك من ko وجوه wani wannan daga cikin fuskokin rinjayen da riwaya والحكم to للراجح hukuncin lirrajiha ga riwaya da take mai rinjaye
ولا يكون الحديث مضطربا hadisin ba zai zama to mutsarin ba لا الراجح كما هو ظاهر a wala yakunu alhadith mutsariban hadisin ba zai zama to mutsarin ba a ya zai zama to lirrajih يكون واو ولا الراجح أمان.
wannan wannan nusa duk ta fi haka take
a cewa yau za a fi ne hadisi kamar ما هو ظاهر ولا المرجوح كما قال
للراجح كما هو ظاهر ولا المرجوح كما قال كما قال
sai sai dai a ce illar rajih wal kama huwa zahir wal marjuh kama qal amma la din ni gaskiya ban ga bigiran ta ba a cikin nan al hadith la yakunu muqtariban illa ya zamanto ar rajih shine fuskar wanda take akan rijaya wal marjuh kuma ya zamanto munkar ko sha a kusa alama a wajen nan sake duba wato abinda yasa abinda yasa ba a gaggawar yaddar da wannan saboda abubuwa da suke wannan nusa tana da sabani akwai wanda yake da nusa daban ko ina jin taba'ar akwai wanda yake da taba'a daban kuma duk ta ce to mu ci gaba kama kan كما قال
nukuru diddin au shuzuzuhu ay abdi wadah وضح ya bayyana Mimma bal tabaddal.
wato walaysa minhu haythu ba'dahu arja baya daga cikin al-mutsal yayin da sashen riwayoyin ya zama to ya rinjaya bal nukru bihi bal wanda yake sabanin wanda ya rinjaya nukruhu ay munkar wato al-marjuh sai ya zama to munkar aw shududuhu ko kuma ya zama to shadinsa wada ya bayyana wato im- wanda yake al-marjuh imma munkar wa imma sha na'am مما تقدم mimma ta daga abin da ya gabata ويسمى المرجوح sai amma ba بالمنكر al-marjuh suna bil munkar aw أو الشاذ shadh وكذا إن أمكن haka dalika الجمع idan in wa in amkana al-jam'u in ya zama to za a iya yin jam'i بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين فأكثر an ma'anin An ma'anin wahid wahid.
yadda zai zama to mai yin maganar yana ta'abiri da lafazi guda biyu ko sama da haka an ma'anin wahid kan ma'ana guda daya أو يحمل كل منهما على حالة لا تنافي ko الأخرى kuma a dauki kowanne daga cikin su a bisa hali wanda yake bata kore ɗaya halin فلا يكون الحديث to anan hadisin bai مضطربا.
zama to muttaliban ba domin babu sabani فالأول misalin na farko كحديث الواهبة نفسها na- wato wanda yake ta'abiri bi lafzain kamar hadisin wanda ta bada kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قد اختلف في اللفظة الواقعة an yi sabani a cikin al-lafzar lafzar da ta zo daga gare shi sallallahu alaihi wasallam وفي رواية a cikin wata riwaya zawwajtuka ha وفي a أخرى wata riwayar zawwajnaka زوجناكها ha وفي a أخرى wata riwayar amlaknaka أملكناكها ha mun mallaka maka ita وفي أخرى a cikin wata ملكتك mallaktuka ha na mallaka maka ita فهذا الحديث صحيح wannan ثابت.
hadisi ingantacce ne tabbatacce a cikin bukhari kuma duk sun zo da wa'annan lafzan hadda ma wahabtuka na baka ita
وتعويل هذه الألفاظ سهل tawilin fassarar waɗannan lafzan mai sauƙi ne فإنها راجعة domin إلى duk معنى suna koma واحد zuwa ga ma'ana guda ɗaya
والثاني asani menene asani كحديث shine الترمذي a ɗauki ɗayar akan ma'ana la tu la tunafil ukhra na'am kamar hadisin tirmidhi إن في المال لحقا سوى a cikin الزكاة dukiya akwai haƙƙi banda zakka مع حديث ابن ماجه da hadisin ibn majah ليس في المال حق سوى الزكاة babu wata haƙƙi a cikin dukiya in banda zakka فالحق المثبت في dan haka الأول haq- alhaq da ake tabbatarwa a cikin fil awwal inna fil mali haqqan siwa zaka هو المستحق huwa alhaq huwa almustahab ana nufin almustahab akwai والمنفي haƙƙi a cikin dukiya banda zakka shine haƙƙi na mustahabi والمنفي wal manfi wanda kuma aka kore fi thani هو الواجب shine haƙƙi wanda yake wajibi على أنهما ضعيفان tare da cewa من duk hadisan guda biyu duk da ifai ne قبل min qibali da'fi rawihi daga fuskar ra- wanda yake riwaya sharif sharif ibn abdullahi an-nakhai ko al-qadi وقد صنف الحافظ ابن حجر الحافظ ابن حجر يا ابو تلتافي في المضطرب كتاب المقترب المقترب في الحديث المضطرب فانظر فانظره نيميوشي والله سبحانه الله وتعالى تعالى أعلم أعلم. الله تعالى أعلم. to mi bai da Allah shi ne kuma ga wa'annan bayan Allah sai mu dawo mu sahih muslim insha Allah malam Usman dama ka ce za ka yi hidima ko eh to malam